بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 17 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da ɗaya ga watan august shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 24 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جكنش دغافرة لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne dangane da mas'ala mai muhimmanci a cikin akidar musulmai ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara yadda ya kamata musulmi su mu'amalanci kwaikwayo da ainihin wato gujewa salo na rayuwa da al'adu da irin tafarkin kafirai sawa'un waɗannan kafirai tsurar maguzawa ne ko kuwa kafirai ne masu littafi yahudda nasara babu shakka ibn taimiya ya kai matuka wajen assala wannan ainihin wato ka'ida da kawo bayanai dalla-dalla game da ita a karatun da muka yi a ƙarshe cikin watan azumi ibn taimiya ya ɗauko mana wata matsala ce da yake ƙoƙarin fitan mana da wasu ka'idoji a ƙarƙashin hadisin faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa ku saba wa yahudawa ku dinga rina gemunku saboda su ba sa rinawa a ƙarƙashin wannan hadisi ya fara mana bayani game da cewa akwai fuskoki da dama da za a bi wajen fitar da fiƙihun da ke cikin wannan hadisi wannan fuskoki suna da alaƙa da watin ƙa'idoji na usulul fikihi game da umumi a inda har ya kai ga yin bayani akan rabe-raben umumi ɗin ya ce akwai umumi wanda yake allafzi akwai kuma umumi wanda yake alma'anawi ya fara mana bayanai akan umumi na lafazi ɗin wanda yake ainihin wato ya arrafa shi da cewa shine a samu lafazi ya game duk wani abu da ke iya shiga cikin irin wannan ainihin wato lafazin ya kawo mana bayanai da dama da misalai za mu tashi a inda yake cewa wasirru zalika alfarku bayna mafhumin lafzi almutlaq wa bayna mafhumi almutlaq min al-lafzi fa inna al-lafza yusta'malu mutlaqan wa muqayyada yace wasirru zalika sirrin da ke cikin wannan bayani da aka yi dangane da wato kwatancen da ya yi a kan hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baifahu yace sirrin da ke cikin wannan fassara shine bambancin da ke tsakanin mafhumul lafzi al mutlaq abinda ake iya fahimta daga lafazi wanda yake sakakke da kuma tsakanin shi da tsakanin al-mafhumul mutlaqu min al-lafz tsakanin ma'ana wadda take sakakkiya daga cikin lafazi da kuma lafazin da ake fahimta daga sakakkiyar magana kaga al-mafhumul lafzi al-mutlaq abinda ake fahimta daga sakakken lafazi da kuma mafhumul mutlaqi min al-lafz ma'anar da ake ainihin sakinta ga lafazi fa innal lafza yusta'malu mutlaqan wa muqayyada dan duk lafazi da ka gani a cikin yare ana iya amfani da shi ya zama mutlaqan an saki ma'anar shi babu wani kaidi wa muqayyadan zai iya zama kuma amma ma'anar shi kaidi da wani ainihin wato siffa duk zai mana bayani akan me yake nufi da wannan maganganu fa idza akhadta al-ma'na al-mushtarak bayna jami'i mawaridihi mutlaqiha wa muqayyidaha kana a ammu min al-ma'ana al-mafhumi minhu inda itlaqi idan ka dauki ma'ana ta lafazi wanda yake mushtarak akwai tarayya abubuwa da dama za su iya tarayya cikin ma'anarsa baina jami'i mawaridihi akwai tarayya tsakankanin dukkanin magangararsa mutlaqiha wanda yake sakakke a ciki wa muqayyidaha da kuma wanda aka yi mishi qaidi da siffa to kana a'ammu min al-ma'ana al-mafhum minhu inda itlaqihi zai zama ya ainihin wato game fiye da fiye da ma'ana wacce take ana fahimtar ta idan an saki lafazin wa zalika al-ma'ana al-mutlaq yahsulu bi husuli ba'd musammayat al-lafzi fi ayyi isti'malin hasala min isti'malatihi al-mutlaqa wal muqayyada kuma wannan ma'anar da take sakakkiya za a same ta a cikin kowane sashi na ababen da suke daukan sunan irin wannan amfani da kalma ko da an yi amfani da ita a sake ko kuma a ƙayyade wa amma ma'anahu fi hali itlaqi ma'anar lafazi kuwa a sa'ad da aka saki lafazin fala yasluhu fala yahsulu ba'du ma'anihi inda taqid to ba za a samu wani sashi na irin wannan ma'ana ba a lokacin da aka yi kaidi bal yaqtadi umuran kathiratan la yaqtadi hal lafzul muqayyad shi wannan lafazin sakakke zai hukunta abubuwa da dama waɗanda lafazi mai ƙaidi baya hukunta su fa kafiran ma yaglutul ghalituna huna malam yace da daman mutane suna yin kuskure a irin nan ala tara annal fuqahaa yufarriquna bainal ma'il mutlaq shin baka ga malaman fiqh suna raba tsakankanin ruwa sakakken ruwa abinda za a ce mishi ruwa suna bambance shi wa bainal ma'iyya al mutlaqa as-sabita da kuma kasantuwar wani abu a matsayin ruwa tabbatacciyar siffa ce cewa shi ruwa ne fil maniyi wal mutaghayyirat kaman a jikin maniyi da kuma ainihin sauran abubuwa waɗanda suke suna iya caccanzawa wasairil ma'iat da sauran abubuwan da suke wato ruwa ne al ma'iat sune ruwa liquid ma'ana abin da za a ce kawai sunan shi ruwa akwai bambancin hukunci a wurin malam fiqh tsakanin shi da duk wani ruwa da za a yi mishi wani kaidi misali aka ce ruwan ruwa wannan gama gari to da zaran an sa mishi wata wani kaidi daban ya zama ba sunan shi ruwa kawai ba ruwan wani abu ne kama a ce ruwan kwata ko ruwan wanke-wanke ko ruwan ɗauraya kaga ruwa ne shi ma yana nan a matsayin siffa ta ruwa ta tabbata a kan shi amma an yi kaidin shi da wani sifa ko idafa ga wani abu to hukunce hukunce suna shan bamban tsakanin ruwa gama gari da kuma ruwa wanda aka yi kaidin shi da siffa aka ci mashi ruwan kaza ruwan fanta ruwan wanke-wanke in an zo hukunci aka ce ruwa yana tsarki ruwa yana tsarkake kaza ana yin alola da ruwa iri kaza ko kuma da ruwa kawai wannan hukuncin zai tsaya ne akan duk abin da kawai sunan shi ruwa mutlak duk abin da aka ce ruwan kaza ne to hukunci zai canzawa da gwargwadon yadda wannan kaza din ya canza siffarsa ina fata mun gane kaga kenan abin da aka ce mishi mafhumul mutlaq min al ma ya bambanta da mafhum wanda yake a min lafzil ma'i da mafhum wanda yake ainihin wato ake fahimtar shi daga lafazin ruwa muqayyad ana sa mun gane wannan kwatancan abinda ake ce ma ruwa shine duk wani ruwa wanda yake bai canza wata siffa ba wanda zaran an ganshi to yana nan a asalin ruwa to baya ga shi kuma akwai ma'iat sune abubuwan da suke su ma liquids ne su ma sunan su ruwa amma bayan kasancewar su ruwa suna kuma da wata siffa daban hukuncinsu dole ya bambanta da hukuncin ruwa ga magari fa'anta ta ƙulu inda ta idan kana so kai kaidi za ka ce akrimi baifa da ita'i hadha dirham ka girmama wannan bako ta hanyar ka bashi wannan dirhami faza ikramun muqayyad wannan girmamawa ne wanda yake an yi kaidinsa an takaita shi wa idza qulta idan ko kace akrimi baifa ka girmama bakon kunta amiran bi mafhumin labzil mutlaq kai umarni da abin da ake fahimta daga lafazin ikram girmamawa wanda yake sakakke wazalika yaktadi umuran wannan yana hukunta abubuwa da dama la tahsulu bi husuli i'ta'i dirhamin faqat wanda abubuwan nan ba za su faru ba dan an ba da dirhami kadai idan bako ya zo sai aka ce je ka girmama shi je ka sauke shi to sauke wannan ma'ana tana da faɗi ta fi faɗin inda cewa aka yi kawo bakon nan ruwa na girmamawa kagan kawo mishi ruwa ka gama iya aikin da aka saka amma can da aka aka ce girmama shi kawai to abinda za a bashi ya wuce ruwa zaka bashi masauki zaka gaisa da shi zaka bashi abinci wurin wanka zaka kula da sauran dukkan bukatunsa da sauransu duk wannan suna ciki abin da ake cewa girmamawa kaga lafazin a girmama shi yafi fadi fiye da cewa kawai a bashi ruwa wa amma al-qismu thani min al-umum yace bangare na biyu kuwa na umumi fa huwa umumul jami'i li afradihi shine umum da yake zuwa ga dukkanin nau'o'in ɗaiɗaiwan abubuwan da suke da tarayya a cikin wannan umumi kama ya ummu qawluhu ta'ala faqtulul mushrikina kulla mushrikin kama yadda fadin Allah yake da yace ku kashe ku yaki mushrikai wannan ya hada duk wani mushriki domin al mushrikin din umumi ne na jami'i afradi al-lafs duk wani wanda sunan mushriki ya hau kan shi to wannan aya hadda shi a ciki faqtulul mushrikin eh ba ka take ba ko ta cikin sotil tauba na'am faqatilul mushrikina kaffatan jazakumullahu khairan kama yaqtulunakum kaffa ko ku yaki mushrikai dukkanin su to al mushrikin anan a yazo da lafazin umumi ne والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه كما يؤم قوله لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر أقين أكشين عموم الجنس لأعيانه umumi wanda yake duka jinsin za su ɗaiɗaiwan jinsin wannan abun za su shiga cikin hukuncin kamar yadda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yuqtalu muslimun bi kafirin ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri wannan ya hada jami'a anwa'il qatli dukkanin wani kisa kisa da za a yi na hukunci ko kisa da za a yi na kisasi ko kisa makamancin haka duka ba a yi ya kuma hada jami'u anwa'il muslim kuma dukkanin nau'in musulmi babba da yaro namiji da mace haka dukan nau'in alkafir duk wani kafiri babba da yaro namiji da mace shi ma wannan umumin ya hada da shi ba za a kashe musulmi dan ya kashe shi ba idza tabayyana hadha ibn taymiya yace idan ka gane wannan wannan ya bayyana gare ka fal mukhalafatu al mutlaqa la tahsul bil mukhalafa fi shay'in ma idza kanat al muwafaqa qad hasalat fi akthar minhu yace mukhalafa din nan sakakkiya da aka ce a saba makafirai sabawa wanda yake sakakke ta ko'ina la tahsulu ba za a samu irin wannan sabawa ba bil mukhalafati fi shay'in ma dan kawai ka saba musu a wani abu kwaya daya idza kanat al muwafaqa qad hasalat fi akthar minhu matukar ya zama ka dace da su a sauran abubuwa dan ka saba makafirai abu abu daya amma ka dace da su a abubuwa guda biyu ko uku ko makamancin haka to baka yi abin da ake neman ka da shi na saba musu ba a ana buƙatar ne ka saba musu a dukkanin wurare 100 bisa 100 wa inna ma tahsulu bil mukhalafati fi jami'il ashiya'i aw fi ghalibiha kadai irin wannan saba wa kafiran da shari'a take umarnin ka da kai da kai ta tana faruwa ne idan ka iya saba ma kafiran fi jami'il ashiya'i a cikin dukkanin abubuwa aw fi galibiha ko kuma a mafi yawan abubuwan da kake aikatawa idil mukhalafatul mutlaqa diddul muwafaqatul mutlaqa domin saba musu wanda yake sabawa sakakke kishiyansa shine dacewa da su dacewa cikakke fala yastami'an ba sa iya haduwa a wuri biyu a lokaci guda a wuri daya a ce kana saba musu kuma kana dacewa da su ko dai ka saba musu duka ko kuma ka dace da su duka balil hukumu lil galib hukuncin na kasancewa ne ga wanda ya rinjayi wato saba musu ne ya rinjayi dacewa da su to ka saba musu ko kuma dacewa da su ne ya rinjayi saba musu to ka dace da su wa hadha tahqiqun jayyid ibn taymiya ya ce wannan bayani ne wanda yake na tahqiqi mai muhimmanci na tantance bayanai kuma mai muhimmanci mai kyau lakinnahu mabniyun ala muqaddimatin wa huwa أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في جميع الأمور الظاهرة سيدي أنجنا ونن نبسا وتقائدة تكي تشيوا ساباوا abinda ake fahimta daga sabawa wanda yake sakakke to ya game duk abinda za a kira da suna sabawa min al-umuri zahira fi ammatil umuri zahira a cikin duk abubuwan da ake iya gani na magana da sutura da ɗabi'a da yanayin taka tsantsan ko take-taken mutum kama fa in khafiya hadha fi hadha al-mawdu' al-mu'ayyan fa khudh fi idan ya zama wannan ya boyu a irin a wani wuri na musamman wato an gaza ganin sabawa a zahiri ta tabbata to fa khudh fil wajhi thani sai ka ɗauki fuska ta biyu don duk wanda yake bayani akan fuska ta farko ne ita ce al'umum al-lafzi cewa ya zama ka saba musu gabaki ɗaya ɗari bisa ɗari ko kuma ka saba musu da da abin da yake wato da kaso mafi tsoka tun daga kan hamsin da ɗaya bisa ɗari kenan har zuwa ɗari bisa ɗari to idan haka ya tabbata ana fata ne a ga hakan a zahiri yana aikatuwa amma idan ya zama yanayin abun ba abu ne mai bayyana a zahiri ba to sai amfani da ka'idan nan mai zuwa wajen tabbatar da shi shine fadin sa da yace wa huwa al-umumul ma'anawi shine al-umumul ma'anawi wa huwa anna al-mukhalafa mushtaqqa fa inna ma umira biha li ma'ana kauniha mukhalafa kama taqaddara taqriruhu wanda suke ganin cewa lafazin sabawa lafazin saba ma yahudi da nasara yana nufin wani abu ne da aka tsakuro daga cikin asalin kalma a irin haka fa inna ma umira biha kadai ana umarni da saba makafirai ne li ma'ana kauniha mukhalafa kama taqaddama taqriruhu dan kawai duk abin da zai dauki ma'anar sabani ko mun karancin sa to ya wadatar kamar yadda aka faɗa a baya wazalika sabitun fi kulli fardin min afradil mukhalafa kuma wannan na iya tabbata a cikin kowane ɗaiɗaiwan abin da za ka saba musu a ciki fa yakunu al-umumu thabitan min jihati al-ma'ana al-ma'qul sai zama wannan umumin ya tabbata ne kawai ta bangaren ma'ana wadda hankali ke ya daukawa wa bi hadhain at-tariqatayn yatakarraru al-umumu fi qawli ta'ala da irin wannan ne ake iya tabbatar da umumi a cikin faɗin Allah da yake cewa fa'tabiru ya ulil absar ya du ya ku masu hankali ku tsaya ku lura to yanzu waɗanda Allah yake magana da su sune dukkanin masu hankali kenan ba wai sai waɗanda suke da wani ilmi na musamman ba da irin haka ake tabbatar da umumi saboda a ma'anance duk wanda ke daga magarin hankali shi ma yana cikin ulul absar duk wanda ba mahaukaci bane ba yaro ne karami ba ba wanda yake da ainihin tabuwa ko motsuwa ba yana cikin ulul absar kaga umumi ne kenan wanda yake a ma'ana zai iya hawa kan ɗaiɗaiwarsu ko da akwai zarceceniya wajen wato yadda yake yadda basirar take a gurin mutane ai basirar mutane da hankalinsu na iya bambanta amma dukan sunansu mene sunansu masu hankali ko kaga umumi ne na ma'ana ba umumi ne na ainihin lafazi cewa keke da keke kowa ya kai mataki iri daya wajen hakan ba ina ba ta mun gane bambancin su da wancan shine sabanin a can sai ya bayyana keke da keke akan kowace ainihin wato gaba ta al'adunsu anan kuma ko da an samu zarceceniya wani wurin ya fi wani wurin tabbata to babu laifi kamar yadda ana iya samun wani ya fi hankali wani ya fi wani hankali a cikin mutane amma duka Allah ya haɗa su da suna ulul albab to haka wani wani ya fi wani saba wa kafirai ko kuma shi mutum guda ɗaya a wani wuri ya saba wa kafirai ɗari bisa ɗari a wani wuri ya saba musu saba'in bisa ɗari a wani wuri ya saba musu sittin amma dukan shi an an samu abin da ake cewa mukhalafa a ma'anance ina fata ya fito yanzu sai ke cewa faƙatul mushrikina ba faƙatilu ba ne ta farko faƙatul mushrikina ko na'am jazakumullahu khairan wa in kana aktharan nasi innama yafza'una ila at-tariq ath-thani وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح yace duk da yake mafi yawan mutane ba sa innama yafza'una suna afkawa ne ila tariqis sani cikin wannan tafarki na biyu wa qalla minhum man yatafattanu li tariqil awwal kadan ne daga cikin mutane ma wanda yake iya tsinkayan wancan tsari na farko din wa huwa ablagu idza sahha wanda kuma ya fi kaiwa matuƙa wajen saba ma yahudawa da kiristoci da sauran maguzawa in ya iya inganta mutum zai iya yin haka din hanya ta farko ita ce ya zama akan kowace gaba an samu cikakkiyar sabawa ɗari bisa ɗari wannan yace tana da wahala ba kowa ke iya cin mata ba hanya ta biyu tace ya zama a ma'anance an saba musu koda a wani wuri sabawar bata kai ta wani wuri ba ta wani wuri ta gaza ta wani wuri kamar yadda mutane gaba ɗayan su hankalin su ba iri ɗaya bane amma duka Allah ya kira su suna ulul absar to wannan nabiyin ya fi yawa mutane sauki sun fi karkata zuwa gare shi in ji malam ibnu taymiya ba ma kowa ne ke iya faɗa kowa zuwa ga na farkon ba wannan haka yake a waƙi saboda ba komai ne ma mutane suke iya samun wato masaniya akan ya tabbata ma saɓani ne ko ba saɓani ba akwai abubuwan da dama sun riga sun narke a cikin al'adun mutane ba ka iya tantance na suwaye su Allah ya tsare mu wa in kana aktharun nasi innama yafza'una ila at-tariqi ath-thani وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح ثم نقول سأنن سيمتي هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة تأدوك ما تشيوى ذا أسامو biyan bukata da duk abin da za a kira shi da suna saba ma kafirai lakin ziyadata alal qadri al mujzi'i mashru'a amma a shari'ance ƙara wani abu a saman asalin abin da yake shine mafi karancin abin da aka shar'anta maka to ai abin nema ne ma'ana a cikin ibadoji in aka ce kayi azumi 30 ko 29 na ramadana to ka biya asalin abin da yake akan ka amma da haka kuma shari'a tana neman ka da ka ƙara akan haka dan ƙarin neman falala da kusanci idan kai sallar azhar ka biya abin da ke kanka ko amma shari'a tana neman ka da ka ƙara yin nafilfili dan ka samu ƙarin falala in ka biya zakarka ta dukiya ta wajibi ka gama abin da ke kanka amma duk da haka shari'a tana neman ƙarin mene wani ziyada ala alal qadaril mashru to haka a wajen sabawa koda a ce da kai adna sabawa ka biya abin da shari'a take nema a gurinka amma mun sani umumi na ƙa'idojin shari'a ya tabbatar da cewa akwai buƙatuwa zuwa ga ka ƙara wani abu akan asalin abin da yake na wajibi فإذا كان الأمر مطلقا كما في قوله كما يد إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله كما يد أتشكين فدن الله دي فدا يباد أمر نيسا ككيتي اركعوا واسجدوا كيركوء كما كي سجودا ونحو ذلك da makamancin wannan min al-awamiri al-mutlaqa daga cikin umarni wanda suke yi sakaki kaga umarni da ruku'u da sujuda anan an yi itlaki ne amma sauran nasoshi sun yi kaidi da cewa na wajibi ya wadatar farilla ta wadatar ita ce alƙadaril adna wanda yake yahsulu bihi ma yusamma bil sujudi war ruku idan mutum yayi asuba azhar la'asar magriba isha a rana ya biya iyakar abin da yake ana neman shi da shi na wajibi amma kuma ba zai gushe ba yana ƙara samun ɗaukaka matuƙa yana ƙara nafilfili ina fata mun gane wannan to haka game da sabawa makafirai koda ya tabbata mataki mafi karanci na sabawa idan kai ka biya abin da shari'a ta daura maka to neman ƙarin da ake yi na kai wannan mukhalafan ƙarin falala ne yana so ya amfani da wannan ne ya goyi bayan cewa saba musu ɗari bisa ɗari ablak ya fi matuƙa duk da yake yana wa mutane wahala ina fata mun gane alwajhu thalith fi asli taqrir أن عدول الأمر اللفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنا كعدوله اللفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه واللفظ فأصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة yace sannan ka sani a cikin ka'idojin da muke so mu tabbatar anan inji ibnu taymiya cewa anna udul al-amri al-lafzil fi'li al-khas bihi karkatar da umarnin da ake so a yi daga barin asalin lafazin da ya kamata a yi umarnin da shi ila lafzin a amma minhu zuwa ga lafazin da yafi wannan fadi ka udulihi allafzi at'imhu kamar yadda yaki yin amfani da lafazin ka ciyar da shi ila lafzi akrimhu zuwa ga lafazin ka girmama shi kaga lafazin at'imhu shine al-lafzul khas bihi lafazin akrimhu shine al-lafzul a'am ko to mutum yana so ya ce ka ci da wani amma sai ya ki amfani da wannan lafazin na kaciyar sai ya ce girmamawa ne ya amfani da lafazin da ya fi wannan faɗi kamar yadda kuma aka yi aka ki amfani da lafazin fa asbighu aka yi amfani da lafazin fa khalifuhum wanda shine a'am wancan kuma shine akhas ko badla la budda lahu min fa'ida babu makawa dole akwai fa'ida a cikin wannan a cikin wannan abu wa illa in ko ba da haka ba fa mutabaqatul lafzi lil ma'ana aula min itlaqil lafzi al ami wa iratil khas a kawo lafazin da zai dace da asalin ma'anan wanda yake muqayyadi in babu wata ma'ana ya fi dacewa fiye da ainihin wato a kawo lafazi wanda yake ami a kawo lafazi wanda yake ami wanda kuma zai bada ma'ana fiye da abin da ake bukata kai ne zaka fita gida sai zama iyalan gidanka abin da suke bukata kawai manja ne ne kun su ce maka siyo mana manja sai suka ce in ka je kayo mana cefane kaga lafazin cefane ya fi faɗin manja kawai akwai fa'idar da sa suka ce haka wataƙila ko abin da suke sa ran za ka siyo musu banda manja ko da ba su faɗa ba idan yaro ya laifi a aji misali aka kira labor private aka ce yi mai bulala uku an yi kaidi amma an ce kai hukunta wannan to kaga lafazi ne a am min bulala kawai ta yi bayan bulala a hana shi shiga aji ko a ce sai ya rubuta apology ko sai ya zo da baban shi ko makamanci haka yanzu ana so ne a mashi hukunci wanda yake ya fi fadin bulala to haka sanda za a ce maimakon a ce bawa na abinci bako sai aka ce girmama shi to ana nufin bayan abinci ka kara mashi wani abu dole ko ta fa'ida to haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi uduli daga amfani da lafazin ku rina gemun ku yace ku saba musu yana nufin to saba wannan ba anan ba kadai a duk wani abu da suke yi to kokari ku saba musu ina fata mun gane sai ce wa hadha bayyinun inda ta'ammul wannan zai bayyana gare ka walaysat huna fa'idatun tazharu illa ta'alluqil qasd bi dhalika al-ma'na al-am ba wata fa'ida da ta bayyana maka anan sai cewa wannan manufar tana rataye ne da ƙoƙarin faɗin wannan ma'ana mai faɗi shine cewa mukhalafan ake nufi almustamilu ala hadhal khas wanda wannan ma'ana mai faɗi tana ɗauke da wannan takaitacciyar ma'ana kuma ta ɗauke da wasu ma'anoni bayan wannan takaitacciyar ma'ana alwajhur rabi' fuska ta hudu anna ilma bil ami amman yaqtadi al-ilmu bil khas fuska ta hudu wanda ke tabbatar da cewa wannan sabanin ana nufin ya faru ne a ko ina shine cewa sanin am da zaka yi sanin ma'ana mai fadi yana hukunta dama ka san ma'ana mara fadin ita ma kanta wal qasdul am aman yujibul qasdu lil ma'ana al khas kuma nufatan wannan ami din da kake yi wannan ma'ana mai fadi tana nufin kana nufatar ta kuma kana nufin ma'ana wadda take matsakaiciyar nan takaitacciya fa innaka idza alimta anna kullu muskirin khamr idan ya zama kasan cewa kowane abu da ke sa maye giya ne wa alimta anna nabi da muskirun kasan kuma cewa tsimi yana sa maye kana ilmuka bidhalika al-amr al-am to sanin da kai wa giya din can wa bi husulihi fil khasi da kuma sanin da kai cewa a cikin wannan abin na musamman shine nabis akwai irin wancan abin da ke cikin giya na maye mujiban da ilmika bi wasfil khasi ya hukunta lalle ka san siffar wannan kankanin idan ya zama duk abin kana kana sanar da ka'idar cewa duk abin da ke sa maye giya ne kaga duk abin da ka gani da maye zaka yi hukunta shi da suna giya idan ko da iya ilimin ka shine game da giya wata sananniyar giya kamar a ce burkutu kadai ka sani cewa ita ce kadai giya to ba ka iya hukunta sauran abubuwan da za ka same su waɗanda suke ɗaukar hukuncin giya saboda ainihin wato suna da siffa ta maye wa kazalika idza kana qasduka ta'aman mutlaqan aw malan mutlaqan wa alimta bi wujudi ta'amin muayyan aw malin muayyan fi makanin hasala qasduka lahu yace hakanan in kana da masaniya akan wato wani abinci gama gari ko wata dukiya gama gari sai kuma ka san akwai wani abinci na musamman ko wata dukiya ta musamman a wani waje hasala qasduka lahu ka samu manufarka game da sanin dukiya gama gari ko abinci gama gari idil ilmu wal qasdu yatatabaqani fi misli hadha domin ilimin da manufan suna yin daidai wa daida a irin wannan wajen wal kalamu bayyinun muradul mutakallimi wa maqsudihi yo wal kalamu yubayyinu muradul mutakallimi wa maqsudihi shi ita magana take bayyana manufar mai magana da kuma abin da yake nufi inda zaka ce aje a kawo min abinci dauko min abinci a cikin gida kaga yanzu ka faɗi lafazi ne ami sai zama akwai wani abinci na musamman da shi ya kamata a ɗauko maka to ka samu abin da kake nema da wannan amin lafazin zuwa ga wannan makasudin da kuma duk wani abu zai taimaka wa wannan makasudin ta yiwu an tashi kawo abincin a kawo har da ruwa na sha da na wanke hannu da sauransu a kawo maka har da yaji da da da da magi da da man shanu ko amma inda cewa kai ɗauko min shinkafa kaga ita kaɗai za a ɗauko ko ɗauko min tuwo shi kaɗai za a ɗauko ina fata mun fahimci wannan jama'a duk wannan yana ƙara ma maganar da yi ne wato hujjoji akan cewa mukhalafan nan tana shafar komai ita ce kuma asalin maqsudi game da ɗaiɗaiwan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda suke da alaka da kwaikwayo da ainihin yahudawa da kafirai da da sauran kiristoci fa idza amara bi fi'lin bismin dalin ala ma'anan am idan aka yi umarni da wani aiki ta hanyar amfani da wani suna wanda yake yana nuna ma'ana mai faɗi muridan bihi fi'ilan khasan amma kuma ana nufin wata ma'ana takaitacciya ta musamman kana ma zakarnahu min at-tartibil hukmi yaqtadi annahu qasidun bil awwal abinda muka ambata na wato tartibi na jeren giyar hukunci zai hukunta cewa yana nufin na farkon ne shine yana nufin umumi din lidhalika المعنى بالمعنى العام annahu qasidun bil awwali lidhalika al ma'ana al am cewa da wannan magana tashi ta farko tun farko yana nufin ma'anan nan ce mai fadi wa annahu inna ma qasada dhalika al fi'l al khas li husulihi bihi amma yana nufin wannan aikin na musamman ne saboda wannan aikin na musamman zai samar da waccan ma'anan mai fadi da ake nema fa fi qawlihi akrimhu fadin da mai magana zai ya ce akrimhu girmama shi talabani akwai abubuwan nema guda biyu talabul lil ikrami al mutlaq ana neman ka da ka girmama bakon nan girmamawa sakakke wa talabil li hadha al fi'l alladhi yahsulu bihi al fi'l al mutlaq da kuma ana neman ka da ka aikata shi wannan aikin na musamman wanda zai samar da wancan aikin mai fadi shine ka bashi abinci sannan kuma ka ci gaba da yi mishi sauran abubuwan da yake bukata na girmamawa وذلك لأن حصول المعين مقتد لحصول المطلق wannan yana faruwa ne saboda samuwar wannan aikin na musamman da aka ayyana yana hukunta samuwar asalin fi'ilin mai fadi wa hadha ma'anan sahihun wannan ma'ana ce ingantacciya idza sadafa fitnatan min al-insani wa zaka'an amma idan ta ci karo da zurfin basira da kaifin hankali na wanda ake magana da shi in tafa bihi fi kathir min al-mawadi' sai ga mutum ya ci moriyar haka a wurare da dama wa alima bihi tariqal bayani wa dalala kuma ya san hanyar da zai yi bayani ya nuna hujjarsa abin da yake cewa shine mutumin da yake da zurfin tunani idan ya fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam tana nufin a saba ma yahudawa ne a ko ina da kiristoci to koda ya zo ya tarar da wani abu wanda ba shi da bayani akan ainu wannan abu annabi ya magana ne akan gemu misali ya magana ne akan ɗage wando ya yi magana a kan yin sallah da takalmi cewa waɗannan abubuwan a saba ma yahudawa a cikinsu sai ka bukatar da wani abu wanda gashi yahudawa suna yi amma ba ka da nassi wanda annabi ya ce a saba musu a wannan to in kana da zurfin tunani sai ka tuna a ai dama manufa ita ce sabawa sai ka saba musu har a wannan amma in ba mai zurfin tunani ba sai ga a to ai ba ce a saba musu a wannan ba sai ce to ai banda wannan ai babu nassi akan wannan ina fata mun gane ai mutane suna yin irin haka sai a ce to ai ina aka ce ai wannan a ai an yi umumi ne akan cewa a saba musu a ko'ina kamar yadda wanda ya ce ka girmama bako sai ya zo ya tare da kai abinci kawai ka bashi baka bashi wurin kwana ba ga bako a waje sauruna ce da sai ce na ce ka ka bashi ka girmama shi ya na gan shi ya ce ai na bashi abinci ai baka ayyana wannan ba lokacin da yazo yunwa yake ji da kishi ka ce a girmama shi sai na takaita fahimta ta kenan akan kawai in na bashi abinci na gama girmama shi kaga wannan alama mene cewa mutum bashi da zaka da fitna wanda ke da zaka da fitna zai fahimci cewa girma bakon nan na nufin ai mushi duk abin da yake bukata na girmamawa har ya tafi to haka saba ma yahud da nasara na nufin ai duk wani abu da zai hukunta saba musu a cikin abubuwan da aka ayyana da waɗanda ma ba ayyana ba ina fata mun gane sai ya ci gaba da cewa baqiya an yuqala ya rage sai a ce hadha yadullu ala anna jinsal mukhalafa amrun maqsudun lishari wannan yana nufin cewa jinsin saba ma yahudawa shine abinda yake maqsudin ainihin shari'a wa hadha sahihun wannan ingantacciyar magana ce lakin lakin na qasdal jinsi kad yahsulu al-iktifa'u fihi bil mukhalafa bi ba'd al-umur amma idan aka nufaci cewa ana so ne kawai ka kawo wani jinsin sabawa ba wai duka mutsalakin sabawa ba to wannan yana iya faruwa idan ka saba musu a wasu wurare fama za da ala zalika la hajata ilaihi ya zama duk abin da ya karu babu bukata qultu ni malam ibnu taymiya sai na ce idza sabata anna al-jinsa maqsudun fil jumla in ya tabbata cewa wani jinsi na sabani shine abin nema a jumlace kana zalika hasilan fi kulli fardin min afradi da ya kasance kenan sabanin zai faru ne akan kowane ɗaiɗaiwan afrad na wannan ainihin wato ayyuka nasu walau furida annal wujuba saqata bil ba'di lam yarfa hukmu al istihbab an al baqi da za a dauka kuma cewa hukuncin na wajibi ya fadi idan kai wani bangare to duk da haka sauran hukuncin mustahabi bai fadi akan su ba mana idan mun dauka cewa abin da yake wajibi akan mu shine mu saba ma yahudawa ya zama akwai bambanci tsakaninmu da su ko da bai kai ɗari bisa ɗari ba a ce misali mu saba musu ko da ashirin bisa ɗari ne shine asalin wajibi to duk da haka ci gaba da saba musu da ƙara samun hauhawa wajen fisantar ɗin saba musu yana nan a cikin istihbabi ko da mu hakan ne wa aidan fa inna zalika yaqtadi an-nahyu am muwafaqatihim to wannan kuma yana ɗaukan hukuncin to an hana ka dacewa da su kenan لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فئل يقتدي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فئلنا ولا قصدنا domin kuwa li'anna man qasa da mukhalafatahu domin duk wanda ya nufaci saba musu bi haisu umira ta yadda aka umurce shi bi ihdasi fi'lin cewa ya aikata wani aiki yaqtadi mukhalafatuhum wanda aikin zai hukunta yana saba wa yahudawa fima lam takun al muwafaqatu fihi min fi'lina a cikin abinda dacewa da su din ba mu muka yi da kanmu ba wala qasdina ba kuma mu ne muka nufaci haka ba kaman furfura din ai kaga ba kai ne kake sa ma gashin ka yadda zai yi fari ba lokaci ne ya kai na yayi fari kaga wannan dacewar da kai da gemun ka ko gashin kanka ya zama fari irin gemu ko gashin kan wani tsoho wanda ba musulmi ba ba yahude ba kai kai aikin ba ina ba ta fahimci wannan amma ka ce ka saba mishi anan to cewa da aka yi ka saba mishi har a cikin abin da ba yin kanka bane na nufin lalle ana da umarninka da lalle kaka dace da su ne har a cikin abin da ba kai kai ba a cikin abin da yake dabi'a ne kaifa la yanhana an naf'ala fi'lan fihi muwafaqati to yau shari'a da ta ce kar mu dace da su akan abin da ba yin kanmu bane yaushe kuma za a ce ba za ta hana mu dacewa da su akan abin da yin kanmu bane ba sawa'un qasadna muwafaqatahum am lam naqsudha daidai wa daida a san da muke yi muna yi ne da niyyar muna kwaikwayon su ko kuma muna yi ne da niyyar kawai muwa muna yi ne gurgurdan bukata can abin ya faru ne dabi'a ce ta kawo shi nan kuma abin yana faruwa ne da sunan mu ne da kanmu muke iya yi kamar wanda ya ɗauki hannun hagu ya sa a cikin abinci ya ɗauko ya kai bakin shi kaga da da ƙudurar kanshi yake yin wannan ya bambanta da fitowa farin gashi a jikin kansa to san da yake cin abinci da hagu ɗin nan shin yana nufin ne shi ma yana yi dan a ga shi ma bature ne ko ko yana yi ne kawai saboda shi ba hago ne duka biyun shine ba kyau sawa'un yayi ne da niyyar ya dace da su ko ko yayi ne dan shi ma yana da bukata haka Allah sa mun gane wannan nau'i uku ne yanzu yake nuna mana nau'i na farko wanda take faruwa bisa ɗabi'a to an ce na ma mu saba musu kamar fitowar gemu kamar ainihin wato yin fari da gemu yake abu na biyu kuma dacewa da su ta hanyar yin ayyukan da muke da ƙudurar yi muke da ƙudurar yi ko barinsu shi ne na mana misali da cin abinci da hagu to idan ya zama a irin nan mun dace da su ne da ƙasadin gani na zo wajen wani taro da ake yi na cin abinci kowa bature ne ko ba yahude ko wani batacce yana cin abinci da hagu don ka a ganni ba ƙauye a irin wannan yanayin ko to bari nima na ci da hagu kaga wannan kasdin muwafaka ne ko kuma kawai dan ni dama can ba hago ne da hagu nake cin abinci ba wai dan na dace da su ba wani yakan faɗa ya ce ai ni ba na yi ne dan dacewa da su ni dai haka nake yin abuna ko to ya ce duka waɗannan ɗin guda biyun dukansu babu kyau sawa'un daidai wa daida ƙasad na muwafaƙatahum mun so mu dace da su ne am lam na ƙasu da ko mu dace da su ba duka babu kyau الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بهره الفاء يا سن يهكنتم تهني صفا تاشدا حرفين فاء فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه cewa wannan yana nufin wato akwai illa akwai dalili ba ta fuska ɗaya ba cewa da yi fa khalifuhum wannan fa'un ɗin tana nuna lalle lalle akwai illa a ciki na ainihin shar'anta wannan abu me wannan illa yace haisu kala da yace innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum fa innahu yaqtadi anna illata al-amri bi hadhihi al-mukhalafa kaunuhum la yasbighuna wannan yana hukunta dalilin da yasa aka ce a musu wannan sabawar saboda kasancewar su ba sa yin rini fattaqdiru isbighu abun nufi to ku ku dinga yin naku rinawa li'annahum la yasbighuna saboda ba sa yi وإذا كان إلة الأمر بالفعل عدم فعلهم له idan ya zama dalilin yin wannan umarnin shine saboda su ba sa aikata su abin da yasa aka ce kai ka rina gashin gemun ka da kanka saboda su ba sa rinawa dalla ala anna qasd al mukhalafati lahum sabitun bi shar'i wannan yana cewa nufin mu dinga yin abu da gangan cewa sai mun saba ma yahudu to wannan wani abu ne da umar da umarni ne na shari'a tabbatacce wa huwal matlubu kuma dama shine abin nema duk littafin magana da ake akan ka gane cewa shari'a musulunci tana umarninka da ya zama da gangan kana nufatar saba musu يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم fa'ida abin da ke ƙara bayyana maka wannan shine cewa da ba dan kasancewar asali ana so sai ka saba musu bane a cikin wannan umarnin da babu wani amfanin ambaton su da kawai sai annabi ya ce ku dinga rina gemu kamar yadda ya ce kawai ku dinga yi min salati salatin ku na iski ne kaga bai ce saboda su wani ba sa min ba saboda anan ba nufin ka saba wasu bane ina fata mun gane wannan dalilin babu fa'ida wala husnal ta'qibihi bihi babu wani abu mai kyau a biyo magana da wannan wa hadha wa in dalla ala anna mukhalafatahum amrun maqsudun lish-shar'i wannan kuma bayan da yana nuna cewa saba musu umarni na shari'a fa zalika la yanbaghi an yakuna fi nafsi al-fi'l alladhi khulifu fihi maslaha maqsuda ma qat'in nadhri an mukhalafatihim fa inna huna shay'ain yace fa zalika la yanfi wannan kuma baya kore an yakuna fi nafsi al-fi'l ya zama a cikin wannan aikin alladhi khulifu fihi wanda aka saba musu a cikin yin shi maslahatan maqsuda bai nufin ya zama babu wata maslaha kuma daban ma'a qat'in nadhri an mukhalafatihim idan an kauda kai daga saba musu fa inna huna shay'aini akwai abu biyu wato zai zama bayan saba musu ana iya samun kuma wata fa'ida ta musamman wadda koda baka kalli saba musu ba za ga ita kuma akwai ta misali yanzu da suke da maguzawa suke kashe ƴaƴansu suke ainihin zubar da cikin matayensu bayan da aka ce ku saba musu ku ku dinga haihuwa baya ga saba musu akwai wata fa'ida kuma ita ce wanzar da jinsin dan adam tara ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan al'umma kaga wannan fa'idoji ne za'ida akan mujarrad saba musu to cewa da akai a saba musu manufa ce tabbatacciya a shari'a ba ta kora a cikin wani aiki na musamman da aka ce a saba musu akwai wata fa'ida ta musamman bayan wannan ina fata mun gane wannan ahaduhuma ɗaya daga cikin abu guda biyun anna nafsal mukhalafati lahum fil hadi zahiri maslahatun wa manfa'a li ibadillahi almu'minina cewa shi kanshi saba musu din abin nema ne maslaha ce abin amfani ce ga ibado bayin Allah mu'minai lima fi mukhalafatihim min almujanabati wal mubayana saboda a cikin saba musu farko akwai mujanaba yin nesa da su wal mubayana da kuma bambanta junanmu da su allati tujibul muba'ada wata ke hukunta nisantar su an a amali ahalin jahim musulmai su nisanta daga ayyukan yan wuta idan muka saba ma yahud da nasara da sauran maguzawa bayan saba musu akwai fa'idan mun nisanta kanmu da irin aikin yan wuta domin su yan wuta ne kafirai ne yan wuta ne ayyukan su da suke ayyuka ne irin na yan wuta to a matsayinka na musulmi baya ga saba musu za ka ci fa'idar ka nisanta kanka daga ayyuka waɗanda suke na ‘yan wuta na shaidanu na mutanen banza, Allah ya tsare mu. Ba inna ma ya zaharu ba'adul maslahati fi zalika liman tanawwara qalbu. Abin da ke cikin wannan na maslaha yana bayyana ne ga wanda Allah ya saka mai zuciya. Ba kowa ne yake gane cewa akwai maslaha a cikin saba ma Yahudan Nasara da sauran kafirai ba sai wanda zuciya take da haske. Alal misali jama'a yanzu ka ɗauki misalin bukukuwa. mutane barnar duke suke a bukukuwa amma ba sa jin cewa suna barna saboda zuciyarsu ta riga ta, ta makance bata wa kansu lokaci suke yi ɗiba wa kansu zunubai suke yi amma duk ba sa ganin wannan saboda babu haske a cikin zuciyarsu wanda yake da haske a cikin zuciyarsa kuwa ko da na fitira ne sai ya tsaya tambayi kanshi to yanzu me ya amfani wannan abin da ake idan an yi wannan barnar to me amfaninta wanda yake da ganin haske a cikin zuciyarsa sai fara tunanin to yanzu idan na ci abinci da hagu ko na yi ainihin a ɗabi'a irin ta yahudawa gaisawa da mata to riba mai zan ci sai gaba da wata riba ɓata kan shi lokaci kawai yake yi da kuma wulaƙanta kan shi a cikin al'umma ko kaga wannan maslaha ce ko da a cikin rayuwa kenan balantana ko maslaha ta addini hatta ra'a mattasafa bihil maghduba alaihim sai Allah ya haskaka zuciyar mutum sai ya ga siffofin waɗannan da Allah ya fushi da su waddalluna da waɗannan batattu min almarad alladhi dararuhu ashaddu min darari amrad albadani na cutar zuci wadda take cutar wadda ke cikin ta bala'in da ke cikin cutar zuci yafi bala'in da ke cikin cutar jiki domin ita tana cin imani ne da aqida abu na farko kenan wasani abu na biyu anna nafsa ma hum alaihi min alhadi wal khulqi kar ya kunu mudirran asalin abin da kafirai suke a kai na shiryarsu na tsarin rayuwarsu min alhadi na tafarkinsu na al'adunsu wal hulki da halayensu kar ya kunu mudirran zai iya kasancewa mai cutarwa ne wa munqisan mai ainihin wato kawo na ƙasa ne fayanha fayunha anhu da haka dole a hana shi wa yu'maru bi daddi ayi umarni da abin da yake akasin shi abin da turawa da ainihin sauran maguzawa suke a ciki na ainihin al'adunsu yana da cutarwa ga jinsin ɗan adam yanzu ɗauki al'adun turawa misali na cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata yana da cutarwa ga jinsin ɗan adam domin yana wulaƙanta mata ya mai da su ba, mutane ba ba masu daraja ba ba abin mutuntawa ba sannan yana taimakawa wajen yaɗa mugayen abubuwa na zinace-zinace da kashe-kashe da ainihin alfasha da ta'anniti kaga a cikin shi akwai madarra akwai cutarwa akwai naƙasa ga ainihin halayyar ɗan adam ka sake ɗaukan wani misali misali baya ga wannan shine irin na yanzu abin da turawa suke kururuwa na dole a dawo a yadda da auren jinsi tsakanin namiji da namiji da mace da mace in wannan cutarwa ne ga jinsin ɗan adam domin zai hana ci gaba da haifin mutane ya saba wa ɗabi'a da ɗan adam Allah ya halice shi akai kaga akwai madarra a ciki to haka zaka yi ta ɗaukar su kana kwatantawa ɗauki al'adun su na ainihin riba da suka shiga da ita a cikin kusan kowace mu'amala ta kuɗi yanzu yana da cutarwa saboda babu aminci akwai darar game da dukiyar mutane akwai itilafi na dukiyar mutane akwai sanya akwai bautar da mutane mai da su bayi a hannun waɗanda suke musu wato creditors ɗinsu wanda suke bin su bashi kaga akwai madarra akwai sallabewa ɗan adam bashinsa yanzu duk mutum da yake rayuwa ƙasa irin ta US yana da kati irin wanda ake cin bashi din nan to babu ran da zai gama biyan bashin nan fa har ya mutu dan akwai inda ma ba za a ma yarda da kai ba kai siyayya ko ai wata hulɗa da kai ko a baka kwangila ko a baka wani yarjejeniya sai an tabbatar kana da bashi a kanka kana da kashi na cin bashi idan baka da credit card to wai kai ba amintacce bane kenan ba wanda yake binka bashi to ba amince da kai ba shine falsafar su wai ba wanda yake binka bashi to kai ba amince da kai ba su ba su amince da kai ba zaka kullum mutum da abin da yake samu yana shigewa ne a cikin biyar ruwan bashin kafin ya kai kan uwa bashin ma ya mutu tunda kuma na ƙarya ne in ya mutu shikenan ba a cewa yadda yake a musulunci in ya mutu ka a kai shi sai an biya bashin daman ƙarya ne bashin kawai ana cutar da mutane ne da haka babu ran da mutum zai yi tunanin bari ya samu yanci eh wani abu nashi ko bari ya bar ƙasa ko bari ya daina wannan aikin saboda in ya daina sai dai a kama shi a kulle shi kaga duka akwai madarra to su ne mutane suke kwaikwaya yanzu su mai da su al'adunsu Allah ya tsare mu na'am okay uh, haka formally akwai ka'idar da mutum zai ce ni ba zan biya interest ba no no no okay idan ka wuce wannan kwanakin baka mayar ba sun zaka biya interest okay interest din yana farawa ne bayan muddar da aka yi yarjejeniya
in ka mayar kudin ka kullum ka za su saje ka ne kawai service charges no ba ba interest okay to karin bayani ne daga bakin darakta cewa akwai credit card yana da ka'ida idan ka ɗauki kaya an baka kwanaki 38 ka mai da kuɗin idan ka iya mayarwa to shikenan babu ba za ka biya interest ba sai dai kuɗin services ɗinka amma in baka iya ba shine za ka fara saka interest ala ayi halin abin da muke so mu tabbatar shine a cutarwar da ke cikin ire-iren waɗannan mu'amalolin sai ce lima fihi min al-manfa'a wal kamal saboda a cikin saba musu din zai zama kenan an samu manfa'a wanda ke tace akasin mudirra an samu kamal wanda shine akasin nuqsani walaysa shay'un min umurihim illa wa huwa yace babu wani abu a cikin al'amuran kafirai yahuda da nasara sai ya kasance imma dai mudirrun mai cutarwa ne au naqisun ko kuma tauyayye ne li'anna ma bi aidihim min al-a'mal al-mubtadi'a saboda abin da ke hannunsu na ayyuka da suka kirkiro na bid'a wal mansuha da shari'o'i waɗanda ake an share su Allah ya soke shari'a amma har yanzu suna yin ta wa nahwiha da makamantan waɗannan mudirra suna da cutarwa wa ma bi aidihim abin da ke hannunsu kuma mimma lam yansakh aslan asluhu wanda asali ba a share shi ba ragowar shari'ar su fa huwa yaqbalu ziyarata wan nuqsan yana daukar ragi ko ƙari domin ya kasance Allah bai tsare littafin ba ya ba su tsare su kuma sun shiga cikin wato barna ta canza littafin Allah kamar yadda yake tabbatacce fa mukhalafatuhum fihi bi an yushra'a ma yuhassiluhu ala wajhi al-kamal abin da ya kamata a saba musu ta hanyar wannan shine a kawo abinda za a samu ya tabbatar da wannan shari'a cikakkiya ba irin nasu ba ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط bai kamata ma kai musulmi ka fara tunanin akwai wani abu agun yahud da nasara wanda yake cikakke wajen amfani da fa'ida ba fa idan in kai tunanin haka al mukhalafatu lahum fiha manfa'a wa salahun lana fi kulli umurihim sai mu gane cewa saba musu a wurin mu akwai amfani akwai nagarta a cikin dukkanin al'amuran su in mun saba musu hatta ma hum alaihi min itikani ba'adi umuri duniyahum jama'a ku ji wannan magana da kyau yace kai har abin da turawa suke a kai na ƙwarewar da suka samu a al'amuran duniyarsu kad yakunu mudirran bi amrin akhir zai iya cutar da mu a lahiranci wannan abin da ake gani na technology na ci gaban rayuwa a sadarwa da gine-gine da ɗauwara birane da bincike na ilimi da tsarin tattali da ƙarfin soja da kimiyya da fasahar sadarwa da noma da kiwo duk wannan abin da ake ganin turawa sun kai matuƙa yake ba mutane sha'awa ku ji abin da ya ce zai iya cutar da mu a lahira ta yiwu a duniya mu ga more mai muke mu kalli tv mu hau jirgin sama mu sha fanka ko iska ac mai duwa da kadda muke ganin muna yi amma zai iya cutar da mu a lahirance saboda alal akal zai shagaltar da mu daga aikin lahira ba haka bane jama'a kenan ko abin morewa duniya za ka amfani da shi ne kawai gwargwadon bukata tv da kasa a gidanka ba kawai shi kenan kuma sai ka kunna kai ta kallon shi 24 hours a za ka kalli abin da kake tunanin zai maka amfani ne na harkar da kake yi ko jin labarin halin da duniya ka take ciki ko kallon wani shiri da yake da wani amfani a rayuwa ko addini haka waya hannu da zaka rike zaka amfani da ta ne kawai dan sadar da sakonni ko karɓar su ko yin wani abu wanda yake da amfani ba wai kawai shikenan ka rike ta kai ta latsa ta yadda mutane suke yanzu wani sai ya wuni yana latsa latsan waya awa biyar shida har yana tafiya ma da wani batir tafi da gidanka da ake yi yanzu saboda ka cajin shi ya kare kaga duk wannan babu shakka zai zai cutar da kai a lahira domin alal akalli shine zaka waye gari kallalan ma ya kaze ma amara abin da aka ce kai baka yi ba wannan fa game da abin da ake ganin ma sun itikani kenan haka mutane su ce to bari su hau motoci masu tsada masu latest production bari su gina gidaje da latest technology bari su rayu akan salo na rayuwa wanda yake mafi kaiwa matuƙa wajen ci gaba bisa tsarin turawa to za su samu kansu a cikin mene yace qad yakunu mudirran bi amri al-akhirah aw bima huwa ahammu minhu min amri ad-dunya ko kuma ya zama ya cutar da kai akan abin da yafi muhimmanci fiye da shi a duniyar nan shine ga abin da yafi dacewa kai ana can ana tafsiri a wani waje kai kuma kana nan a gefe kana rike da waya kana latsata kana shiga WhatsApp da Twitter da da Tugo kaga me kake yanzu abin da yake alal aqal khilaful aula ne sabanin abin da zai fi amfanar da kai a duniya ko kuma ba ma wannan ba kela ne da azumi ka anshi kayan mutane ka musu alƙawari zaka musu dinki ka tara kayan ga sunan kana yi kana cikin yi kuma kawai shikenan sai ka kunna TV a cikin shagon kawai shikenan sai ka sa film ka fara kallo ko ka dauko waya hannu kana ta latsawa ga ayyukan mutane kaga aikin duniya ne ma kana driving kana latsata kana kana bacci da kafarka ba kai tasbihi ba ba sai ka dubo ka kana da wani sabon message duk wannan menene jama'a yana akalla a duniyance ma ya sa ka zama ka bata lokaci ma a duniya fal mukhalafatu fihi salahul lana zama wannan gabata da matukar muhimmanci mu kalle ta ba wannan dan duk abin da ake faɗa ma ba a kallon wannan matsayin matsala ana ganin to ai duk wani abu na ci gaban rayuwa to ai na kowa da kowa ne bari kawai mu ma mu more shi to morewa da za ka yi mishi kai musulmi ya zama tana da ƙa'ida ya zama tana da ainihin wato ƙaidi akan abin da shin wannan akwai manfa'a akwai manfa'a a rayuwata ko addinina ko ko babu wannan ƙadarin abin da nake yi din ina da buƙata shi ko ban da buƙata ko ko ya fi ƙarfin buƙatata wannan abin da na sa kaina a ciki ko nake ta kashe kuɗi don yinsa shin a rayuwata ina da bukatar shi ko ko ban da bukata ina yi ne fiye da abin da nake da bukata zai zama akal ya cutar da kai a cikin al'amarin duniya Allah ya tsare mu wa bil jumla mala yace a takeice fal kufru bi manzilati maradil qalb shi kafirci yana matsayin cuta ne a cikin zuciya wa ashaddu ya ma fi cuta zuciya tsanani wa mata kana al qalbu maridan kaga ku duk sanda zuciya take da rashin lafiya lam yasihha shay'un min al'adai sihhatan mutlaqa babu wani abu a cikin gabobi da zai yi lafiyayyen lafiya ya zama yana da lafiya wata ke cikakkiya saboda manzo Allah ne riga ya bada wannan kwatance cewa idan ta gyaru zuciya ko salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu wa inna masalahu alla tushbiha maridal qalbi fi shay'in min umurihi abinda zai kawo maka gyara kawai shine kar ka sake ka yi kama da mai ciwon zuciya ta dukkan al'amuran shi wa in khafiya alaika maradu zalika al'udwi ko da kuwa wannan gabar baka san meye rashin lafiyarta ba ma'ana yanzu ka dauka ba yahude ko kafiri to kaman mutum ne mai ciwon zuciya kuma iya sanin ka mai ciwon zuciya to duka sauran organs dinsa duka sauran gabobinsa za su shafi wannan cutar da haka sai kai hankali da shi ko da kana ganin yanzu gaba kaza ya talau to babu mamaki akwai wani boyayyen ciwo a cikin wannan gaba to haka yahudu suke sun riga sun lalace ko da abin da bai bayyana maka karara ga wata illa a cikin shi ba to kai taka tsantsan kai taka tsantsan game da abin da zai iya biyo baya a cikin shi kar kawai shi ka ce to ai ban mu ga komai anan ba a tunda asalin tushen ya lalace to babu makawa akan cewa wannan reshen cutar ta shiga gare shi ko da bata bayyana gare ka ba ina fata mun gane wannan sai ce a lakin yakfika anna fasad al-asli la budda an yu'athira fil far'i amma zai ishe ka kasancewa wato bacin asali bacin tushe ya lazimta bacin rassa wa man intabaha li hadha qad ya'lamu ba'd al-hikmati allati anzalaha Allah wanda di ya fada ku ga wannan zai iya sanin wata hikima da Allah ya saukar fa inna fi qalbihi maradun qad yartabu fil amri bi nafsi al-mukhalafati لعدم استبانته لفائدته فإن من في قلبه مرض yace wanda ko da a cikin zuciyar shi akwai cuta kadiyar tabu zaka ga yayi kokonto fi nafsil amri bil mukhalafa a cikin umarnin da aka yi na asaba li'adami istibanatihi li fa'idati saboda shi bai ga fa'idarsa ba kamar yadda yanzu mutum aka ce mishi daina saka ƴar karamar riga saboda saba mai hudawa sai ce to ni ban ga wani matsala ba me a ciki ba ga mutane suke cewa ba me a ciki dan nayi zanzaro ani ba na ganin wani abu to me yasa yake faɗan wannan yana da yana a cikin zuciyar shi da bata ganin asalin fa'idar da ake nema mashi daga wannan aw yatawahamu anna hadha min jimsi amril muluki war ru'asa il qasin lil uluf al ard ko kuma ya dauka cewa wannan kawai irin manufar sarakuna ne da manya waɗanda suke neman su zama manya a cikin duniya sana so kowa ya musu biyayya wala amri innan nubuwata ghayatul mulki alladhi yu'tihi Allahu man yasha'u wa yanza'uhu mimman yasha'u yace na rantse da Allah annabta ko tabbas ita ce wato ƙarshen sarautar da Allah yake ba wanda ya ga dama ya kwace a hannun wanda ya ga dama walakin mulkun huwa ghayatu salahin min man ata'ahu min al-ibadi fi ma'ashihi wa ma'adihi sai dai ita annabta din mulki ne wanda manufarta gyara halaye da al'adu da ɗabi'un bayi don su samu ɗaukaka a nan duniya da kuma lahira kar wani ya ce a annabi sallallahu alaihi yana so ne kawai ya ce ai ta saba yahudawa saboda ai ta ganin shi'ar din shi abu na yahudawa yawa in ma ka faɗa haka yace to a yadda na yadda babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi yana so a saba musu dan a ga shi'ar din shi yafi yawa amma ba dan maslahar kanshi ba dan maslahar bayi din dan ka saba musu kai ne zaka ciri ba saba musu idan ka dace da su kai ne zaka shiga matsala cikin dace musu na'am na'am eh kwarai kuwa sosai kuwa wanda da yake hana sallar takalmi to yana shiga cikin irin wannan matsala domin yanzu yana so ne a ci gaba da dacewa da yahudawa a cikin abin da bai ainihi ma annabi ya umarni da a saba musu babu shakka ya shiga cikin waɗannan masu makantacciyar zuciya da ba sa gani wa haqiqatul amri anna jami'a a'malil kafiri wa umurihi la budda fiha min khalalin yamna'uha an tatimma manfa'atun biha yace yadda al'amari yake shine dukkanin ayyukan kafiri da dukkanin al'amuransa to dole zai zama akwai khalal akwai wani wato gibi a cikin su wanda zai hana wannan ainihin wato aikin ya zama cikakke ko a samu cikakkiyar fa'ida a cikin sa kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Dawud ne hadisi Hasan yake cewa aqalul kafiri nisfu aqalil mu'min hankalin kafiri rabin hankalin mumini ne ko da kaga kafiri mai ilimi mai wayo to rabi ne in ka kwatanta da na mumini to haka duk wani aiki da zai yi ko me da kake ganin koyaye ya kai ya kawo sai ka ga cewa akwai na ƙasa a cikinsa yanzu turawa a cikin irin wannan yanayin da suke kururuwa wai yanci duba ka ga tufka da warwara america sun ce sun halasta auren jinsi ne auren wato ‘yan luwaɗi da ‘yan maɗugo saboda wai su asalin ka'idar constitution ɗinsu ta hukunta cewa mutum yana da ‘yancin ya ji daɗin jinsiya ta yadda yake so mutum yana da ‘yancin ya zama yana da wani orientation na jinsi ban sabon nan faɗe shi da hausa ba ya zama shi yanda yake more ma rayuwar ɗabi'ar jinsin ɗan adam ta saɓawa ta saɓawa traditional ta saɓawa yadda aka saba yana da wannan ‘yancin saboda america wai ƙasa ‘yanci ce to tunda wani yana ganin shi da namiji dan uwan shi kawai zai yi jin dadi to ba su da yancin su hana shi kaji wannan a lokaci guda kuma sai suka hana kuma mutum ya auri mace fiye da biyu ko da shi yana da ra'ayin a wurin shi mace ɗaya bata sai shi jin dadi ba to amma an hana har ma in zaka je America a cikin visa da zaka cika form sai ka cika cewa daga cikin sharɗin da zaka cika ba zaka je ƙasar America don kai practicing polygamy ba to yanzu wani irin tumka da warwara ne wannan sai wata jami'a ta je ta yi wani research kwanan nan fa bayan an an tabbatar da wannan hukuncin na na luwaɗi din nan wata jami'a America ta tabbatar ta yi wani research to wai menene da gaske ne me fa'idan miji namiji ya zama yana da alaka da mace fiye da ɗaya a cikin igiya aure suka yi konkludin cewa mazajen da ke da alaka aure fiye da ɗaya sun fi mazaje masu alaƙa aure fiye da makwaya ɗaya kawai ta wajen wurare wajen guda talatin a cikin tunaninsu da lafiyarsu da irin ma yadda suke kalar rayuwa abubuwa da dama fa'idojin ma ba sa kwatantuwa suka yi wannan binciken ma'ana suka dace da abin da musulunci tabbatar kenan a irin bincikensu da suke cema empirical research wanda ba ruwansu da Allah a ciki kaga tufka da warwara ne da rashin hankali a lokaci guda kai da kace ka yadda kowa ya abin da ya ga dama amma kuma wani na so yi abin da ya gara maka ce a ban da irin wannan kaga shine rabin hankali din kenan ko jama'a ma'ana duk abin da kafiri zai yi akwai tawaye a cikin shi babu cika a cikin sa saboda ya, ya riga ya tawaye abu na farko shine ya tawaye imanin shi da Allah ya ce shi ya iya ba sai abin da Allah ya ce ba ya ce shi dokar da zai bi ba wanda Allah ya ce abu bane haka kalla game da tsarin shugabanci jama'a da suka zo suka ce wai sai dai ai wani abu mai suna demokaradiyya shine abin mutane a cikin hayaniyar da suke yi kawai su ce wani muke so duk wanda wannan hayaniya ta zaba to wai shine shugaba sawa'un wanda suka zabe shi nan masu hankali ne ko masu hankali bane sawa'un ya cancanta ko bai cancanta ba babu komai tun farko a definition din ita kanta wannan demokaradiyya sai suka samu kuskure wanda ke bayyana rashin cika al'amarinsu da ya kamata kafin ku yi demokaradiyya tunda kun ce gwamnatin mutane ce yadda mutane suke so to sai a cewa kowaɗanne mutane ku zaɓi irin gwamnatin da kuke so ku jefa ƙura akan wace irin gwamnati kuke so irin wanda kuka yi yawa a kanta to wanda kuke so kenan sai kuma ku zaɓi shugaba ƙarƙashin irin wannan tsarin kun gane ku zama tunda an ce demokaradiyya gwamnati da mutane suke so to sai a zo a sa shari'a mulkin soja demokaradiyya gado a musu takarda irin na zaɓe a ce jama'ar najeriya ku zo ku jefa ƙura akan wani irin tsarin shugabanci kuke so ku bi wanda duk aka samu mutane mafi yawa akan shi ya zama shine demokaradiyya ku kenan kowane jiha kowane gari su zaɓi irin tsarin da suke so saboda kun ce na yawa ne ko amma sai kuka ce a'a irin abin da muke fahimta na yawa shi kowa zai bu dole kaga zama shi mulkin soja to mun yanzu in wata ƙasa aka yi juyin mulki za su kawo sojoji su ce dole sai an maida wannan tsarin ko da mutanen ƙasa suna goyon bayan wannan juyin mulkin kaga ashe duk abin tufka da warwara ne sannan kuma sai aka kare akan ita ma kanta bayan da suka kakaba mutane wannan sai zama duk abin da suke ganin zai tafiyar da maslahar su a wurare to shine dimokuraɗiyya wani wuri ana yin gargajiya amma amerika suna hulɗa da su kamar saudi arabia wani wuri ana yin mulkin soja amma amerika suna hulɗa da su kamar misra wani wuri ana yin mulkin siyasan ne amma na sai ran da ya mutu kullum shi za a ƙara zaɓa babu babu abin nan expiration na, na tenuwa kuma amerika suna hulɗa da su tunda dai suna da maslaha a wajen suna da interest a yayin da kuma wani na cewa bari ya wuce koda da kwana ɗaya a wata ƙasar bari ya wuce inda aka sa mashi ka'ida bisa constitution ɗin ƙasar sai a ce ba yadda ba saboda kawai abun gaba ɗaya jama'a double standard ne kawai double standard ne babu wani ka'ida da ake bi shi sa akwai ban mamaki sai ka ji malami ya zo yana cewa wai dimokuraɗiyya ita ce mafita ga al'umma kaga wannan kalmar kafirci ce musulmi malami ya zo yana faɗan wannan a rediyo ya yi bincike ya ga cewa duk wani tsari yanzu ba zai yi ba saboda musulmi ba za su bari abu tsarin karna ba arna ba su bari abu na musulmai ba kuma mulkin soja yanzu ba a yayin shi wanne ne ake yayi shine demokradiya da haka kawai jama'a dukan mu mu bi kenan duk abin da ake yayi shi kawai za a bi kenan mu ba mu da ka'ida Allah ya tsare mu wato muna rayuwa ne a wani zamani wanda yake gaba daya al'amura sun cakuɗe cakuɗewa mai ban mamaki ta yadda watin gane ma menene daidai sai Allah ya maka gam da katar walau furida salahu shay'in min umurihim min umurihi ala tamami da za a ce zai yiwu a samu wani al'amari daga cikin al'amuran kafirai wanda yake da cikakkiyar nagarta lastahaqqa bidhalika thawab al-akhirah to da ya samu ainihin rabon lahira ta hanyar wannan abu lakin kullu umurihi amma dukkanin abun kafirai imma fasida ko dai na barna wa imma naqisa ko da take da amfani tauyayye falhamdulillahi ala ni'matil islam mun gode wa Allah da mana ni'ima da musulunci allati hiya a'azamu an-ni'am wanda musulunci tace ni'ima mafi girma wa ummu kulli khairin ko musulunci shine uwar duk wani alheri kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yadda Allah ubangijinmu yake so kuma ya yarda faqad tabayyana anna nafsa mukhalafatihim amrun maqsudun lishari'i fil jumla kaga ya bayyana gare mu cewa asalin saba makafirai shine umarni abin nema daga gurin shari'a ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالسبغ بإلة المخالفة ذاك ابن حنبل الله يقارى مشرها ما شيد وسل إمامي سيكسن جسنا أمرني دا cewa idan suka umarci mutum da ya dinga rina gemunsa sai su ce saboda ka saba ma Yahudawa qala hanbalun dan gidan Imam Ahmad Hanbal yake cewa ko kuma abin nan eh dan gidan dan gidan kanin sa ne wannan Hanbal ibn Ishaqa ibn Hanbal Shaybani wato abin nan ne nis ne na Imam Ahmad kuma dalibin sa ne yace samitu aba abdullahi yaqulu ma uhibbu li ahadin illa an yughayyira shayba bana san naga wani mutum yana yin wani abu sabanin rina gemunsa wala yashtabihu bi ahli kitabi dan kada ya kama da yahudu ba na son na ga wani mutum mai farin gemu bai rina ba liƙaulihi liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama imam Muhammad yake saboda faɗin manzo Allah da yace ghayyiru shayba wala tashbihu bi ahli kitabi ku dinga canza furfurarku kada ku yi kama da ainihin kitabawa wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga ainihin sahabi Abu Dawuda da isnadi ingantacce wa qala ishaq ibn ibrahima سميت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم إسحاق دين إبراهيم يتي ناج أينه إمام أحمد يناتي ممهي فينا يا أبا هاشم اخذب ولو مرة واحدة أحب لك أن تخذب ولا تشبه باليهود اخذب كدنغين للي هو ka dinga sanya lalle a jikin gashin ka furfurarka walau marratan wahida kai haka koda so daya uhibbu laka ina so ne naga ka an takhdaba naga kayi rinin gemun ka da lalle wala tushabbih bil yahud kar ka yi kama da yahudawa ma'ana barin shi baka taba rina shi ba kama ce da yahudawa wa hadha al-lafz alladhi ihtajja bihi ahmad qad rawahu at-tirmidhi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yake cewa wannan lafazin da imamu ahmad yayi hujja da shi tirmidhi ne ya fitar da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar abu huraira manzo Allah yace ghayyiru shayba wala tushabbihu bil yahud ku dinga rina gemun ku kar ku dinga kama da yahudawa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun wa qad rawahu an-nasa'i min hadith muhammad ibn kanasa an hisham an ibn urwa an uthman ibn urwa an abihi an zubairi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala da wannan isnadi al-imam ainihin nasa'i ya fitar da shi manzon Allah yace ghayyiru shayba wa la tashabbihu bil yahud warawahu aidan an min urwata min hadisi urwa an abdullahi ibn umar lakin qala an-nasa'i kilahuma laysa bi mahfuz sannan nasa'i ya kara fitar da shi ta wata hanya daban zuwa ga Abdullahi dan Umar sai Imam Nasa'i bayan da ya fitar da su sai ya ce lakin kilahuma laysa bi mahfuzin duka waɗannan guda biyun ba a rike su daidai wa daida ba akwai ainihin wato matsala a cikin isnadojin sai dai matinin ya tabbata sai ce wa qala ad-darqutni al-imam ad-darqutni yake cewa al-mashhur an urwa mursalan abinda yake shahararre daga urwa shine riwaya ce mursala urwa bai ambaci sahabi ba ina fata mun gane wannan wa hadha al-lafzu dalla ala al-amri bi mukhalafatihi wannan lafazi yana nuna wato umarni da saba musu kai tsaye wannahi an mushabatihim yana da kuma umarni da amin hani da kama da su fa innahu idza naha an tashabbuhi bihim fi baqa'i bayd ash-shaybi alladhi laysa min fi'lina in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da saba musu wajen yayi hani da kama da su wajen barin farin furfura allazi laysa min fi'lina wanda farin furfura ba aikin mu bane aikin dabi'a ne fali an yanha an ihdasi tashabbuh bihim aula ya hana mu aikata kama da su cikin abin da muke da tsakayin shi yafi zama aula wali hadha kana tashabbuhi wali hadha kana hadha wali hadha kana hadha tashabbuhi yakunu muharraman bi khilaf al-awwal dan haka ya zama shi wannan nabiyin ihdasul tashabbuhi shi haramun ne kai wani abu da gangan da nufin bari kai kama da su haramun ne bi khilaf al-awwal sabanin wancan na farko shine wanda ka samu kanka a ciki to wannan makruhi shi bai kai haramun ba wa aidan har ila yau fa fi sahihaini an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce khaliful mushrikina ku dinga saba wa mushrikai ahfush shawariba ku dinga ainihin datse a gashin bakinku wa auful liha ku dinga cika gyammanku ya zama suna da cikar ainihin yadda suke rawahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan wa muslim da imam muslim wa hadha lafzuhu kuma wannan shine lafazin imam muslim fa amara bi mukhalafatil mushrikina mutlaqan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a saba wa mushrikai sabawa wanda yake sake babu kaidi thumma qala sannan ya ƙara da cewa ahful ash-shawariba ku dinga ainihin wato datse gashin baki wa awfu al-liha ku dinga cike gemu wa hadhihi al-jumlatu ath-thaniya badalun min al-ula wannan jumla ta farko ta zo ne dan ta zauna a mazaunin ta biyu din nan ta zo ne don ta zauna a mazaunin ta farko fa innal ibdala ya ka'u fil jumal domin ana samun badali a cikin jimloli kama ya ka'u fil mufradat kamar yadda ake samun shi a cikin kalmomi ka qauli ta'ala kamar fadin Allah da yake cewa yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastah nisa'akum suna dandana muku azaba muguwar azaba to wannan jumla ta farko kenan sai aka yi badalinta aka ce suna yanka ƴaƴanku maza suna raya ƴaƴanku mata wannan yanka ƴaƴa maza din shine su al'azabi din fa hadha dhabhu wal istihya'u huwa su'ul azab wannan yanka ga ƴaƴa maza da raya ƴaƴa mata barin su a raye shine muguwar azaba mummuna Allah ya tsare mu kazalika huna haka ma anan cewa da yayi a hadha huwa al-mukhalafatu lil mushrikina al-ma'mur biha huna cewa da ya asaba mushrikai to yayi badalin shi da cewa a bar gemu ya sakata ya wala a kuma gyara gashin baki wannan shine umarni da saba musu a wannan wurin lakin al-amru biha awwalan bi lafzi mukhalafati al-mushrikina dalilun ala anna jinsal mukhalafati amrun maqsudun lishari amma fara maganar da aka yi da cewa a saba musu din ba a ce kawai ku bar gemu ku gyara gashin bakinku ba sai da aka yi magana akan ku saba ma kafirai ba wannan yana nufin asalin saba musu din shine abin nema wa in uyyinat huna fi hadha al-fi'l duk da an ayyana me yanayin sabanin anan fa inna taqdim al-mukhalafati illatu taqaddum al-ami ala al-khas domin gabatar da sabawa na nuna dalilin cewa umumin saba musu yana da muhimmanci fiye da khususin barin gemu din kama yuqalu kamar yadda in aka ce akrim daifaka at'imhu wa hadithu girmama wakonka ka bashi abinci kai fiyar da shi fa amruka bil ikrami awwalan dalilun ala anna ikramad daifi maqsudun cewa da akai ka girmama shi tun farko na nufin girmama shi din abin nema ne thumma uyyinat sannan aka ayyana al fi'lu allazi yakunu ikraman fi zalika al waqt aka ayyana fi'ilin da a wannan yanayin shine zai zama girmamawa والتقدير في هذا الحديث شبيه بالتقدير من قوله yadda za a fassara wannan hadisi yayi kama yadda yadda aka fassara wancan na baya da aka ce wala yus la yusbighuna fa khalifuhum ba sa ainihin wato a rina gemun su to ku saba musu wa qad rawa muslimun fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama juzzu shawariba wa arkhul liha khaliful majusa ya zo a cikin hadisin imamu muslim Allah ya daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce juzzul shawariba ku takaita tsayin gemu gashin bakin ku wa arkhur liha sannan kuma ku tsawaita gemman ku khaliful majusa ku saba wa maguzawa domin su aka san haka suke fa aqbal amra bil wasfi al mushtaqi al munasab sai ainihin wato biyo bayan biyo bayan wannan umarni na barin gemu da da ainihin takaita gashin baki sai biyo bayan shi da wani umarni wanda aka siffanta shi da siffa da ta dace da shi shine sabawar ba sabawa kadai ba da waɗanda ake so ka sabawa sune majusawa wazalika dalilu ala anna mukhalafatul majusi amrun maqsudun lishari'i wannan yana cewa sabawa maguzawa wato abun nema ne a shar'ance wa huwa al-illatu fi hadha al-hukm kuma shine dalilin wannan hukunci aw illatun ukhra ko ya zama wata illa ce bayan illa ta farko aw ba'd illatin ko sashi ne na wata illa wa in kana al-azharu inda al-itlaq annahu illatun tamma duk da yake abin da zai bayyana a irin wannan itlaqin cewa ita ce cikakkiyar illa ولهذا لما لما فهم السلف كراهية التشبه بالمجوس في هذا وغيره don haka ne kaga ainihin wato lokacin da salaf suka fahimci akwai hani da kyamacin kama da majusawa a irin wannan wajen da wasu wurare karihu ashiya a ghaira mansusa bi ainiha sai suka kyamaci yahudawa har a cikin abubuwan da ba a ambace su ba a nasi kamar da muka fara anin nabi sallallahu alaihi wasallama min hadil majus abubuwan da ba a ambata a cikin nasi ba a cikin nassi na manzo Allah ba daga cikin shirye Yahudawa ma'ana salaf sun fahimci cewa manufar shari'a shine saba musu din da haka sai suka kyamaci abubuwan da kyama anan ba kyama ta makruhi ba kyama ta kiyayya suka kyamaci abubuwan da aka ayyana su a cikin nasoshi ɗaiɗaiwa kuma suka kyamaci har abubuwan ma da ba ayyana ba daga cikin shi daga cikin tsare-tsare na ainihin Yahudawa da maguzawa qala almarwazi al'imamu almarwazi ya faɗa ya ce sa'altu aba abdullahi ya'ani ahmad ibn hambali na tambayi baban abdullahi shine ahmad ɗan hambali anil ƙafa an halƙil ƙafa game da ainihin askin ciko irin wannan askin da ‘yan gawi suke a share ƙeya a wani da yawa anan da ake ci mashi balatoli sunan shi kenan ba sunan dan kwallon bane balatoli okay to saboda dan kwallon yana yi ko da kuma a ce Bobby Brown saboda wasu ƴan rawa suna yin shi duk dai kuma me sunan shi ba yake ce me kuma Chiko yawa shine sunan shi da Hausa irin wannan askin bari ku zama tun zamanin Imam Ahmad ake yin wannan shedancin gashi wani almarwazi dalibin sa ne yake tambayan sa yake cewa ina hukuncin shi faqala huwa min fi'lil majus babu shakka wannan ya tabbata imamu ahmad waliyin Allah ne har yanzu waɗannan da suke din maguzawa ne jama'a dan ko coci ba su zuwa suna bautawa sana'o'insu ne kawai na rawa da kiɗa ko fim ko ƙwallon maguzawa ne fafur amma abin takaici ƴaƴan musulmi suke kwaikwayon su har ranar sallah za ga mutane da wannan askin da ake cima balato da din an yi zane an bar gashi nan an yi wani kuri nan kuma sai ka iya ganin wannan a sahun sallah ranar idi sarki ya tabbata ga Allah imam Ahmad yake cewa wannan min fi'lil majus wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda diye kama da wasu mutane ya zama ɗaya daga cikin su isa irin wannan zaka ga rikice tashi irin wannan da ake yi na fitina kashe su ake yi ko ana ganin ka da bulle irin na kanawa sai a sare ka a ce na katafawa ne tunda askin ka irin na katafawa ne ba irin na musulmai bane kai kama da kafirai kuma irin wannan jama'a daga cikin hadarin shi ne idan fa mutum ya mutu a haka haka za a kai shi ba dan akwai wani wanda ya taba yin wasiya haka irin waɗannan shedanin bai da lafiya ya ga zai mutu sai ya wasiya cewa in ya mutu don Allah aske mai askin nan ka a kai shi da shi eh kuma Allah ya bai cikawa ai bai san cewa a lokacin ana jinya yana bakin gargara Allah bai bashi fasaha ya ce yanzu yanzu a aske mun ba wataƙila su kuma wanda suke wurin su ma hankalinsu bai kawo haka ba har ya mutu dai da wannan gashin akan shi shine fa aka fara sabani tsakanin masu wankan gawa da limamai to yaya kamata a yi tunda dai mutane suna ganin kasan mutane mu suna ganin wasiya is sacred suna kaddasa wasiya ko da jari'a ce sai a ce ai to tunda dai mamaci ne ya faɗa ai kawai wasu suka ce tunda yayi wasiya jama'a aske me wani malami ya ce a bai halasta ba ba a cire wani bangare na jikin mamaci in ya mutu sai aka ce yana yana mashi bakin ciki bai so Allah ya gafarta mai karshe dai haka jama'a suka aske gashin nan haka suka sa reza suka aske mai gashin kuma sai aka nade gashin daban aka je aka rufe shi a waje daban ba amma kai shi makabarta ba ce oho ina ruwan Allah da wannan in ma kun kona shi ne gaba ɗaya kun yi toka da shi ko Allah zai sa mala'iku su tattaro shi gaba ɗaya to ya kai niga tunda ka san cewa wannan abin da kake kai ma ƙarya kafirci kake har za ka ce wai in ka mutu a cire maka to tun farko ka cire mana ka zama lafiya ka cire mana tunda dai kai ma ka san ƙarya ne ma'ana baka fatan ka je lahira a haka tunda ka san ƙarya ne baka fatan mala'iku su zo tare da kai a kabarinka da irin wannan aski to haka kuma yanzu wani abu da ake tatu yanzu mutane sai ga sun yi zane a jikinsa kamar jikin ƙwarya shi ma kwaikwayo ne da kafirai bayan washimu ne dama can sannan kuma kafirai ne suke yayin irin waɗannan abubuwa mazansu da matansu musamman 'yan mata yanzu ga idan za su yi aure abu ya wuce lalle ya wuce kunshi ya wuce zanen dice sai su je duk sai a musu irin wannan karce-karce har a wuya har a cinye wata za ga ana musu akwai wanda akan haka aka fasa auren maza ne kuma suke musu a nan abuja da kaduna da sauran birane ango ya zo sai ya ganta da zane a cinya waye miki wannan zanen ta ce wane ne an faɗi sunan shagon da ake wannan zanen shi ta ta ɗauka ko ya burge shi ne kaga kenan aiko ba zai a mata wannan zanen tana cikin hijabinta ba ko sai ta yi tumbur dole sai akalla sai ya ga wurin da zai zanen sai an waye gaba zai iya an san wannan kaskancin ba ya fasa auren na yi waɗanda abuwa kwarai kuwa maza suke yi na taɓa karantawa wani star future da aka yi a daily trust da daɗewa akan irin wannan labarin weekly trust na da wani column star future wanda yake zuwa tsakiyarta suka yi fira da wani wanda yake wa mata a abuja yana samun kuɗi kuma sosai maza suke yi wa mata irin wannan zanen ba muharramansu ba ba ‘ya'yansu ba ba iyayensu musulmai ne kuma o shi ne dama ka'ida ya fi yin kyau eh masaj za mutum ya je waye ana mashi tausa tuwa sai ka je mata ka tama ba don me za ka je mata wani taimaka in ba neman fitina ba Allah ya tsare mu na'am na'am eh fulani danginmu da suke dazuzzuka da sauran garuruwa da ƙauyuka suna da al'ada ta yi wa 'ya'yansu tuku babu kyau domin bayan kasancewar shi ya saba wa wannan shari'ar kuma su suna da canfi ma a kai wanda canfi kuma abu ne da dama shari'a ta hana shi suna ganin wanda bai ma haka ba aljani zai iya kama shi zai iya samun inna ta shanye shi ko masassara ta ainihin fada mishi da aka babu kyau tulluwa da ake ma yara na gashi ya ku iyayen mu fulani na ƙauye ma'ana in zaka aske gashin ka duka ake aske shi duka ya zama ko ina daidai wa daida tudun shi ko karancinsa ko kuma ka bar shi duka amma ba a so ya zama gashin ka wani waje ya fi wani waje yawa a ce nan gaba gashi nan ana ganin shi baki nan kuma duka an aske sai dai a fatar kan ko an ba wani tullu a tsakiya ko a gefe ko a baya duka ba a wannan duka ya haramta ina fata mun gane wannan to irin wannan sai ka dauka a matsayin kwatance shine sawa'un wanda yayi wannan kamar da muka ambata dazu a baya wanda yayi wannan da suna yana kwaikwayon wani tsinanne wai mai suna balatoli dan a ga shi ma wai yana son wannan dan kwallon to kaga wannan qasadal mukhalafa kenan ko ko kuma wanda yayi kawai dan yaga ana yayi lam yaqsidul mukhalafa ko duka babu kyau to duka babu kyau to wanda bafulatinin da yake saboda ya tashi ya ga al'adar su ne da kuma ‘yan bariki samari da suke saboda ana yayin wani ɗan ƙwallo ko ana yayin wani ɗan rawa ko wani ɗan wasan hausa ko ɗan wasa ko na meye ma ɗan wasan ɗan drama a hollywood yake ko a bollywood ko a kannywood ko a komewood yake yayi wani aski ana yayin askin kai babu kyau kuma ya kamata mu mu dinga kulawa jama'a malaman islamiyya da malamai na anguwa da manya a masallatai su dinga kulawa suna hana waɗannan abubuwan kar a bai yara kawai shi kenan ce ai sun gagara mutane akwai wanda an mushi magana da yana ganin kamar ba a kallon shi ne makawa bai san ana ganin shi ba kana ganin yana wucewa da shi kai ce kai eh kai ba dan gidan wani bane eh me yasa kai wannan aski yanzu kai wannan shine tarbiya to zai ji kunya sai ya aski ko kuma ya dinga saka hula kaga akalla ya zama wal ismu ma haka fi nafsika yana boyewa kenan yanzu har ya zo ya daina amma in aka bar su suka ci gaba da yi ana ganin ai sun fi karfin kowa shine har za su zo su yi abin da kuma sai ya damu kowa sai ya damu kowa gaba daya amma tun suna yi ɗaiɗaiwa in a islamiyya ne dama wannan ya da shi ai hukunta shi kawai za a yi sai a kama shi a sa lebo ya aske kuma a zane shi kai ya ƙara gobe a sa a mai tanɗal gaba ɗaya a sa yara su sha moran askin shi tukuna kaga ba zai ƙara ba ba zai ƙara zuwa da irin wannan askin ba to da limamai da jagorori da shugabannin al'umma ya kamata su kula da wannan to kuma iyaye mata iyaye mata su suna ganin ai yara ne samari a bar su su yi zamani ne za su daina to da haka za su zo su daina muku biyayya kuma gaba daya ya ku iyaye mata za ga wata ita ke ba ɗanta kuɗi ya je wannan abun za ta ce ai sallah ne a bar shi yayi idan dai kai kaka bari babanka ya gani ka san shi yana da tsanani to ya kamata duk sai ka zo ka ce kowa ya cire hular shi a gidan ka ga yadda kan shi yake kowa ya cire hular shi saboda musamman wanda aka san baya sa hula kullun ka ganshi da ita ya kamata ka tana akwai matsala na'am anil anil kazi tukuwa okay na'am eh haka ne Allah ya samu dace bari mu samu wurin tsayawa jama'a sai ce wa qala aidan qila li abi abdullahi yukrahu lirajuli an yahlika qafahu aw wajhuhu fa qala amma ana fala ahliku qafaya aka tambayi abu abdullahi imamu ahmad kenan aka ce shin ana kyamata wa mutun ya aske keyarsa ko fuskar shi kadai ma'ana ya aske wani waje bar wani waje fa qala sai ce amma ana ni dai kan fala ahliku kafaya bana aske qiyata wa qad ruwiya fi hadisin mursalin an qatada karahiyatuhu an ruwaito wani hadisi wanda yake mursali daga qatada wanda yake nuna karhancin haka wa qala yace inna halkal qafa min fi'il majusi lalle ainihin wato a aske qiya inji imamu ahmad yace an ruwaito hadisi akan kyamatar da haka shine sai ya kawo hadisin dai shine wannan hadisin da muka ji din wa qala yace wa kana abu abdullahi yahliku qafahu waqta al-hijama imam ahmad ya kasance yana aske keye shine kadai idan zai yi ainihin wato qaho a lokacin da yake da bukata ya zuwa ga qaho sai aske keyarsa saboda a samu inda za a daura qahon amma haka nan kawai wai saboda gayu to baya yin wannan sai mu tsaya anan insha Allah inda lokaci yayi sai Allah ya kai mu mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم